بالله من الشيطان الرجيم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
نعم وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
Allahu akbar alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan hili wannan makaranta wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki Allah ya sa wannan karatu ya zama sababin da zai kai mu aljanna gaba ɗaya idan ba ku manta ba yau muna takwas da watan ramadan shekara ta 1446 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda hallau shine takwas da watan mars shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul mujadala, sura madaniya. Mun tsaya a kan aya ta goma sha ɗaya, ta sha ɗaya a ta sha biyu haka ne ko? Yau za mu tashi kan aya ta goma sha uku, haka ne ko? a ta sha biyu muka tsaya yau za mu tashi ta sha uku ko ta sha uku ce muka tsaya alam tara ilal ladina tawallaw qauman nan za mu tashi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin wannan karatu ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta komin dacinta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata komin daɗinta na'am me Allah ya ce ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون ta'ala Allah أعد الله لهم عذابا شديدا
na'am إنهم ساء ما كانوا يعملون bayan a daren jiya a cikin karatuttukan da suka huce mun ga cewa lalle lalle babban ni'ima ita ce ni'imar ilimi sannan kuma mun ga har inda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana idan za a yi munajati da rasulullah a ƙaddama wani abu daga baya kuma aya aka wanke aka ɗauke hukuncinta amma rubutunta yana nan a cikin alkur'ani babu ni'ima wadda take tafi ƙarfin ni'imar ilimi amma ilimi wanda ake aiki da shi don ka yi ilimi ka yi kira akan ilimin ka aikata ilimin ka yi kira akan ilimin kuma ka yi haƙuri akan musibar da za ta same ka akan wannan ilimin wannan shine abubuwa aka ce ka yi ilimin ka yi aiki da shi ka yi kira zuwa gare shi kuma ka yi haƙuri akan musibar da za ta same ka dangane da kiran zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. da yawa shine wannan eh, hadafin kafa ƙungiyoyi na musulunci aiki da ilimin a watsa a cikin gari ne ko karkara ce abinda Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan shine aiki wallahi mutane suna cikin jahilci jahilci na mamaki zaka yi mamaki cewa mu duka kowa iya amsa sunan musulmi idan ka tsare mutum ya karanta maka fatiha daidai kai in ka sa mutum ɗari da kyar za ka samu mutum hamsin wanda za su kai maka fatiha daidai musamman kuma ku duba 'yan uwanmu da suke karkara lokacin sallah ba a yi lokacin ilimi ba a yi a haka ake tahi haka ruf za a tahi a gamu da Allah subhanahu wa ta'ala to shine mahimmancin kawo kungiyoyi na musulunci aiki da yada ilimi da aiki da shi ba kungiyanci ba mutum ya kasance komi sai kungiyar shi kungiyata kungiyata kaga wannan haramun ne kungiyanci ka ɗauki ƙungiyanci kai in ba ƙungiyar ka bane na kowa banza shin kuma ƙungiyar taka ta yi aikin da ake so ko ba ta yi ba ko sai irin wa'azin da ake fita wannan da muke cewa tambihul gafilina eh tambihul gafilina ne mana kwallakar da rafkanannu a zo ku an yi wa'azi kwana ɗaya kwana biyu an watse shi kenan ai wallahi daura da ake yi ta tattara malamai a karantar da su addinin Allah kusan a ce ta yi wa'azin ƙasa ma mahimmanci. Saboda dauran nan ku duba in aka ɗauko mutane limammai daga alƙarya karkara yawa a zo a yi sati guda ana karantar da su kowane limami mutum nawa ke ƙarƙashin shi. Diyawa in ya koma zai yi shekaru kai malami ka isar da sako ka karantar da Allah a addinin Allah ka karantar da aƙidar musulunci a cikin al'umma. shi ne aikinka kai kuma mai kuɗi ka zuba kuɗinka a kan wannan aikin duk wanda Allah ya hore mai ya zuba kuɗin shi akan karantar da al'umma ya taimaka ma malamai da 'yan agaji su kama a yi amma in ya kasance mutanen ne ake taimaka ma ba aikin ba to wannan aiki ai an yi kakare ko kuma a tashi hu da motoci a ce an huta ziyara a tahi ta nutunan misali ko a tahi magarya a tattara 'yan kungiya wannan shugaba ne na kitabu wa sunna misali wannan shugaba ne na ahalin sunna wannan shugaba ne na AEN wannan shugaba ne na mi kuma ba AEN ba wanda suke huta wa'azi nake bayani eh mana saboda manya-manyan malaman namu ai galiban kawai a zamna dai ake ana cin albarkacin makaranta shi kuma abin da ake so a huta a watsa addinin nan a huta a watsa addinin nan a tattaro a tattauna a ce to misali an zo magarya sai a tattaro wace unguwa ce wani garrika ne tabayin magarya shugaban kungiya na guri kaza shugaban a ɗauko misali wa 'yan tsatsun borom a ɗauko 'yan kadin baka a samu wani a cittira shi wani kai mun ji an ce baka tare da mu ba a kungiyar mu baka ke to ba mu ba kai to mi aka yi kenan wannan shine musibai wannan ita ce kungiyancin abin da ke da kwai so ake a karantar da al'umma malumai su ba da kansu malumai su ba da kansu masu kuɗi su zuba kuɗi a ɗauki wani gari a ɗauki wani malami misali cikin wannan watan ramadan a ɗauki nauyin gidan shi ya je wata guda a karkarai yana karantar da al'umma ku gani a ci gaba ko ba a ci gaba ba wannan shine aikin da ya kamata a yi a karantar da al'umma ba a tsaya ba kawai a yi ta ce ku ce na kungiya wannan 'yan kungiyarmu ne wannan ba 'yan kungiyarmu ba ne ba to menene yan kungiyar taku suka yi mi su ba musulmi bane ba ahli sunna bane mi suka yi wa'ancan amma kawai kungiyanci musiba yana nema ya raba kan mutane ya jama'a abin da yake gaban mu shine kai ilimi ka karanta kai aiki da shi ka karantar da shi kuma kai hakuri akan duk musibar da zaka samu akai wannan ita ce hanya ta daidai ba dole bane sai kana cikin kungiya fa a ina kungiya kawai matattara ce na a tsara wasu abubuwa sai daidai idan ta huta daga butkinta wannan ita ma ta zama kamar kai ai musiba ce musiba ce inda har ta huta daga burin abin da yasa aka kawata in ta koma kungiyanci to ya koma musiba ko kuma ka jira ka share guda kai baka kungiya ba saboda kungiyanci kuma kana sukan wanda suke yi kai kuma baka zo ba kai to mi kai kenan kaga duka an kwaba wallahi mutane suna bukatar a karantar da su sai kun huta karkarar nan za ku gani yanda al'umma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi yawa wallahi suke cikin jahilci ba mu ce ba babu malamai akwai malamai akwai malaman sunna akwai masu kira zuwa ga Allah akwai masu kira a tabbaka sunna to amma mafi yawa malam babu ruwansu da ibada wannan shine sha'anin ilimi mai ilimi ya bada kanshi malumai su zuba kudinsu a yi wannan aikin kuma a zuba a gani shekara guda a zuba a gani yaya mutane ba za su gane aƙida ba ba za su gane musulunci ba mun ga kuma kaɗan daga cikin yanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a- a wannan ayar da aka shahe hukuncinta mun ga hadisi na Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqimu rajulun rajula min majlisihi fa yajlisu fi hatta da hukuncin gurin zama kar ka zo kawai ka zo ka tada mutum kai ka zamna a'a duka wannan mun ga hukumce hukumcen wannan cewa ba daidai bane ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana za mu ci gaba akan wannan sura mai karantar da mu ladubba sura ce madaniya tana karantar da mu ibada sai Allah ya ce alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim shin kaga wannan mutanen wanda suka zubunci suke soyayya da mutanen da Allah subhanahu wataala yayi fushi da su ma hum minkum wala hum wala minhum su ba sa daga cikinku kuma ba sa daga cikinsu ka gani su ba a nan ba su ba a can ba wa ya halifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun zaka suna runtuma ƙarya suna ma- rantsuwa akan ƙarya kuma sun yi sani menene wannan ka danka fahimta ana zance ne akan munafukai munafukai babu mai rogaza tahiya addinin Allah kamar munafuki annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamna da manahukai kuma ya san su su wajen 300 da yanka ake zamna tare da su kuma an san su annabi har ya zana ma ɗaya daga cikin sahabbai sunayen su gabaki ɗaya wanda ake ce ma sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabon annabi ne sunan shi huzaifa shi annabi ya zana mai wane manahuki ne wane manahuki ne wane manahuki ne su duka annabi ya gaya musu ya gaya mushi saboda haka hatta da bayan mutuwar shi bayan mutuwar rasulullah in an wani ya mutu a garin madina tun za- zamanin umar ma sai umar ya leƙa ya ce ku je ku gani huzaifa ya je eh saboda munafiki ko gurin gawar shi ba a zo huzaifa ya je aka je aka ce yana nan sai sai umar ya tashi ya tayi shi ma in aka ce a bai je ba da ya ji ma an yi rasuwar ya shiga ya tayi garkashi umar shi ma sai ya zama shi kenan wannan yana daga cikin wanda annabi ya zana ma uzaifa to haka al'amari yake tayya manahuji zai zo ya maka magana ras ras ka ji kawai shi naka ne dan ya dauki wata magana da zaka fadi ya je ya gama ku kuma da wani malamin shi kuma hallau ya zo ya gaya mai ras ai wane ya ce maka kaza wane ya ce kaza wa kuma sai ya hau sai a fara rikici kai ka rike wancan malamin shi ya rike ka ya raba kanku kawai hannun da ake badawa salamu alaikum a gaisa amma a zuciya ku kowa iya da bakin cikin wancan dalilin wa dalilin munafiki Allah ya ce wa in yaqulu tasma alaikum وإن يقولوا تسمع لقولهم na'am كأنهم خشب مسندة na'am يعزبون كل صيحة عليهم هم العدو فاذرهم munafiki قاتلهم الله أنا يفرون Allahu akbar munafiki Allah ya ce wa in yaqulu in ya maka magana kawai za in suka ma magana zaka ji maganar su zaka saurare ta dadin baki a runtuma maka ita wa in yaqulu tasma'a qawlu in suka ma magana kawai sai ka saurare su da daɗin baki da kalab-kalab da nuna lalle-lalle haka ne Allah ya gama magana ya kwatanta maganar tasu ka annahu ko shigo musannada ka ce itace ne a jere tsab kamar yanzu in ka shiga ɗaki rihin azara in ka ɗaga kanka sama za ka ga azarin daidai an jera sun ras babu inda za a bari ruwa ya shigo ko to haka maganarsa Allah ya jera suna rantsuwa akan ƙarya su tare suke da mu Allah ya ce idza ja'aka almunafiqun
إذا جاءك قالوا نشهد إنك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله na'am والله يعلم إنك لرسوله na'am والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah yake ce ma annabin shi idza ja'aka almunafiqun in munafikai suka zo maka zaka ga sun zo ma suna cewa a mu mun shaida mun shaida kai ma'aikin Allah ne to shi Allah ya san kai ma'aikin shi ne ka gani raddi ko Allah ya ce to ni na san kai ma'aikina ne kuma Allah ya shaida su munafikan wannan ƙarya ce suke a baki ne suka faɗi amma zuciyarsu bata faɗi ba Allah yake kamanta su wani wuri yace muzabzabina baina dalika مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء za ka gansu suna kewaye tsakanin wa'annan mutane da wa'annan mutane. Su bisu tare da wa'annan musulmi na kirki, bisu bu ba sunna annabi sallallahu Alaihi wasallama giredi, kuma bisu bu ba ‘yan bidiyal giredi bisu ba, kahurai bi- eh, eh, giredi bisu bu ba duk wanda baya bin sunna. Kawai su dai suna tsaka su wani bi suna nan wani bi suna nan wani bi suna wajen musulmi wani bi suna wajen kahurai su ba su ce ba sun yi kahurci saboda sun bayyana musulunci kuma ba su ce ba su sun bi annabi sun- a a- a zuciyarsu saboda zuciyarsu ba ta yarda ba to wannan su ne munafukai kuma laihin kun san inda yake gurin wanda za a zo a gaya ma ya yarda daga cikin salafus salih akwai wanda aka zo aka ce ai wane ya ce maka kaza ya ce maka kaza yana yi da kai kun san raddin da ya yi ta yi tilka safifatuhu faliyu abiha bi masha'a ya ce wannan takardar shi ce takardar shi ce ya cika ta da abin da ya ga dama ba shi kenan ba ko kuma in ka ɗau ƙa'ida cewa duk wanda ya zo ya kawo maka gulma ai wane ya yi kaza wane ya ce ma kaza wane ya ce ma kaza yi ƙoƙari ku gamu ko uku a gurin ka ce wani kai ya kake ce mini kaza da kaza da kaza ce wani gaya mace ga wanda ya wani eh gobe ya kama wani a haka ne gaskiya ce kawai ya ce ma ai kai kai kaza kai kaza wannan kuɗi ma da aka baka ajiya kasa ta sai kun ga muku uku ce wane kuma ya aka yi ni wace maka na saci kuɗin nan ni na ce maka ce ga wanda ya gaya mu to kai kaka ya aka yi kace ya ya ce na sata da an huta to kakka yarda wani ya kama gulma wani ka tsere da addininka ka tsere da imaninka ya kai bawan Allah ka tsere da ima babu ruwanka da wane mi yake yi babu ruwanka da wane mi yake yi mi binciki kanka tukwana ka binciki wani saboda haka ku gudu ka- da ka- da- da kanku kaga anan gurin suna rantsuwa akan ƙarya hadisi daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zilli sidra yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kalkashin wata itaciya wa kad kana zillu an yatakhallas yace idu hatta kusa karewa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu innahu sayatikum insanun yanzu yanzu wani mutum zai zo muku bayan zuru ilaikum bi ainihin shaitan zai zo ya dinga kallon ku da idan shaitan kallo irin na shaitan yace wannan mutumin in yazo idza ja'akum fala tukallimu kar ku mishi magana ana zamne ana hutawa ko ana wani bayani annabi ya gaya ma sahabbai haka yace kar ku mishi magana yace fa ma fa- fa- fala tukallimu falam yalbisu an tala alaihim rajul azrak a'awar ya ce ba su jima ba sai ga wani mutum ya kullo shi jikin shi kamar bula-bula tsawon-tsawon haka dai gashi nan jikin shi shi ba ja ba shi ba fari ba kuma a'awar ne a'awar shi ne mai ido ɗaya kaga a nan gurin annabta ya zai kalle ku da idon shaidan kun san shaidan ido ɗaya gare ido ɗaya kuma eh, eh, dujal ne mai ido ɗaya afuwan dujal ido ɗaya gare shi shi dai wannan kallon shaidan shi wannan wanda ya zo da ido ɗaya a'awar ne na gama da dujal ne faƙala hina ra'ahu lokacin da ya gan shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gan shi faƙala sai ya kiran shi da ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kiran shi ya ce zo nan yayi annabi ya tambaye shi me yasa kuke zagi na anta wa ashabuk kai da abokannanka tuni wahayi ya gaya mai irin wannan matsigar ce wata daba ce a unguwa da za a tsaida a dinga zagin wannan ana tsigar wannan ana kulla ma wannan sharri ba su iya ba komi na alheri babu hukumce-hukumce na s- da zaman titi shi kuma abin da suka yi jibril ya zo ya gaya ma annabi annabi ya tambaye shi ya ce me yasa kuke zagina da kai da abokananka fa qala dharni atika bihim ya ce bari annab bari in je ya rasulullah bari in kira masu sai je tattaro duka yan yan yan hadar tasu wadda take ba ta da kyau wa antalaka fada'ahum fantalaka fada'ahum ya tahi ya kirayo su gaba daya da suka zo ma annabi ya tambaye su shi annabi ai an mai wahayi an ga mai abin da suke yi ko fa halafu ma qalu wa ma fa'alu suka dinga rantsuwa da Allah su ba su yi ba zagin wannan ba su zage shi ba kuma ba su aikata ba wannan abin da ya wani ku duba wa shi annabi da wahayi aka gaya mai sun yi amma da yake manahukai ne sai suke rantsuwa akan cewa su ba su yi ba su ba su haɗi ba Allah ya ce a addalahum wa ya halifuna alal kadibi a recin ayan nan suna rantsuwa aka san ko wannan aya suna rantsuwa akan ƙarya akan abin da sun yi sun yi ta tsiga duk wanda ya huce suna yi da shi suna cuta ma musulmi kuma suna rantsuwa akan ba haka nan bane ba su su wadi ba wa ya halifuna alal kadhib wa hum ya'lam alhali sun san sarai ƙarya ce cike haka duk wani mai bin sunna in zai huce gurin kasurguman yan bid'a zaka ga suna tayi da shi ba su san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna shi suna zumbe suna nuna shi suna faɗin shi suna cin naman shi su bu san ba duk sun kwashe ladansu sun bashi eh mana akwai wani da yazo wani yayi da kai yayi da kai sai ya aika mai goro dami ne ne nan ne yace ladanka da ka bani ni ko ga tukuncin da dan eh mana ya ya bashi tukuncin da ya bashi sai Allah ya ce mene a'adda Allahu الله lahum adaban لهم alim.
عذابا شديدا
na'am إنهم ساء ما كانوا يعملون
Allah ya ce kaga wannan manafukan a addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba mai radadi mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abufu lalle tur abinda suke aikatawa ya munana ya munana abubuwan da suke aikatawa na'am اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله na'am فلهم عذاب مهين ittakhadhu aymanahum junnatan ai sun dauki rantsefun nasu ya zame musu makariya in an ce junnatan garkuwa kowa san garkuwa ko menene garkuwa na abun karewa masha Allah sai ka kare da ita mi sunanta da da da da, da turanci bukliye ko bugaba a hannun polisai ma- abinda ake kare dutse in an dauko to ku duba wani hikima ta da- ta Allah subhanahu wata'ala kuma da ijaz na Qur'ani akan harshen Larabci in ka ce junnatun yu da ruwa garkuwa in ji mukin ka mata wasali kasa jinnatun aljani in ka mata wasali sama jannatun aljanna kowanne wasali kawai ya canza fasara gaba daya jinnatun garkuwa jinnatun aljana jannatun aljanna to shine zaka gane kaka je kana karanta kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas ka tsallake ya zo gurin ma gaba daya shikenan kar ka je ka nemi tsari minal jinnati aka ce daga sharrin aljannu ko sai ka je ka ce minal jannati ka ce Allah ka tsare ni daga aljanna ko ka ce minal junnati Allah ka tsare ni daga garkuwa kenan sai an duba minal ji jinnati shi yasa karatu dole sai an yi shi ku duba nan wasali ne kawai kowanne aka dora a bisa jimul kin ya canza fasarar kalmai daga kace junnatu garkuwa jinnati aljanni aljanni da aljana jannati wasali sama kuma aljanna to shine nan gurin ittakhadhu aymanahum junnatan ai sun kama rantsekun da suke yi ya zame musu garkuwa ji suke fasaddu an sabilillah sai su toshe daga bin hanya Allah falahum adab lalle na gare su azabun muhin azaba ta wulakanci na'am ci gaba لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
na'am أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون muna zance dai akan munafukai masu gama wannan da wannan wanda ba su tsaya su yi addini sak wanda mai addini sak ma su a gurinsu suna yi da shi suna mushi izgili suna tozartar da shi munafukai wanda ba su kama musulunci ba da gaskiya kuma ba su cikin kahurai mu masu rogaza addinin musulunci a kaikaice annabi ya zauna tare da su duk cikin shawara in kuka lura da mutum manahuki ne to kada ku dinga daukan shawarar shi kuma in kuka lura da mutum manahuki ne in ya zo gurinku ko da gurin shawara ne ka iya bakinka kai kullum ma ai dole ka iya bakinka ka faɗi gaskiya abinda ko a gaban kowa ka faɗe ta ku duba fa saboda manahucin mata abi lahabin dole he ta bi mijinta cikin wuta saboda manahuci ta ɗauki wannan zance ta kai ma wannan ta ɗauki wannan ta kai ma wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbati ya da abi lahabin wa تبت tabbati ya يدا أبي لهب وتب na'am ما أغني عنه ماله وما كسب ina za a sa shi سيصلى نارا ذات لهب shi da wa وامرأته tare da ita.
حمالة hammalat الحطب al-hatab في hammalat al-hatab جيدها حبل من مسد da matar shi hammalat al-hatab mai daukan wannan zance ta kai nan gurin malaman tafsiri sun ce abinda ake nihi mafi rinjaye hammalat al-hatab ba mai dauko itace ba ko da yake akwai malaman da suka fassara wannan mai dauko kiraruwa tana dauko kaya da sauransu tana sawa a hanyar da annabi yake bi amma tafsiri wanda ya hirin shaye wallahu ta'ala a'lam ana nihin hammalatul hatab mai daukan tsegumi eh kinaya ce a ce to akwai masu daukan itace fa to kenan kowa ya hankali akwai masu tsegumi masu daukan zance eh hammalatul hatab mai daukan tsegumi mai daukan zancen mutane ta dauki wannan ta je ta faɗi ma wannan ta gama wannan da wannan ta gama wannan da wannan ku duba yanda da Allah ya azabtar da mijinta ya zala shi cikin wuta aka ce har da ita ai mugun ha- mugun abu ne ai manahuci Allah ya ce lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum ku sani amwaluhum dukiyar da suka tattara su munafikai wa aula wala auladuhum da iyan da suka aifa ai lan tuguniya anhum ba su iya musu amfani komi daman kyan dukiya a duniya ne zaka amfani da ita kyan iya a duniya za su agaza maka kuma in ka je lahira suna maka addu'a amma ranar kiyama da kai da shi dan naka fintin kau kowa zai tsere ya bar kowa يوم يفر إيه.
المرء من أخيه ranar da mutum zai gudu ya bar dan uwan shi na jini fintin kau وأمه وأبيه ya gudu ya bar uwan shi ummihi ya bar uwan shi wa abi ya gudu ya bar baban shi وصاحبته وبنيه ya gudu ya bar matan shi ya gudu ya bar diyan shi ka duba fa tashin hankalin da ke da baya لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah ya ce kowanne daga cikinsu wani sha'anin shi can ya dame shi ya ishe shi. Ɗanka na cikinka bai iya ma amfanin komi a filin kiyama. In ya ganka ma kauɗa da gudu zai yi, ko kai ma ka tsere ka bar shi. Wai kun san me yasa? Malamai suka ce abin da yasa kowa yake tsere wannan. Kalka je akwai wani haƙƙi da ya kamata ka ba ɗan naka a duniya, baka ba shi ba wannan haƙƙin. To yau kuma sai ka rama mai a gurin Allah. za a ɗauko ladanka a bashi da ka gan shi sai ka tsere shi ma kal aje da ko wani haƙƙi na biyayya ya kamata ya ma baban shi Allah ya ɗora mai to bai mai ba wannan haƙƙin daga ya gan shi sai ya tsere don kal a kwaso ladan shi a ba baban kowa sha'anin shi ya dame shi can kowa ta kan shi yake kowa a lokacin nan wa ko babu zancen wane ne wane ne sai in an gamu aljanna tukwana za a dinga lissahi ana huta eh mana a wannan lokacin gurin tashin hankali ne kowa ta kan shi yake Da ka ga babanka ya kauka kauka da gudu kai subhanallah ranar da za ta sa ka tsere ma babanka ka tsere ma uwarka ka tsere ma matarka ka tsere ma kowa wai ku yi tunani yaya ranar nan take yaya ranar nan bala'in ranar nan yaya ne yake ليوم عظيم lalle wannan rana ce babba يوم يقوم الناس لرب العالمين ita ce ranar da mutane za su tashi zuwa ga ubangijin Allah ubangijin talikai Allah ya ce lan tukuni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ai dukiyarsu da diyansu ba su iya musu amfanin komai zuwa ga gurin Allah kuma tuguni ma tuguni anhum maluhum idan taradda lokacin da ya وما gangaro يغني وما عنه يغني عنه ماله ماله إذا تردى.
إذا تردى lokacin da ya gangaro za a zara shi cikin jahannama duke shi bata isa wata tsare shi wai ku ya ishe mu misali abinda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya ma fatima ku duba yadda annabi yake son fatima da yayi shi ku duba yadda yake tare da ita wadda ita kadai ya bari a cikin ɗiyan shi bayan ya rasu ku duba abin da ya gaya mata ya ce ya fatimatu bintu muhammad za a faɗi babban maganawa ya faɗi sunanta ya faɗi sunan shi ya ke fatima ɗiyar muhammadu ya ce salini min mali ma shi'it la gani an ki min allahi shai'a ki tambaye ni a rayuwata daga dukiya abinda nake da na iya baki in baki amma a gurin allah fa idan biki yi ba ba na iya miki amfanin komi ɗiyan shi wata cikin shi ɗiyan shi ta cikin shi yake gaya ma haka nan to ina wa kai ina wa ni ina wa ke wallahi mu tashi mu koma ga Allah يوم لا ينفع مال ولا بنون ranar da dukiya da iya ba su amfanin komi ga mutum إلا من أتى الله بقلب سليم sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wanda take kubutatta daga dukkan sharri kubutatta daga dukkan aibi na sihiri na shirka na لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
na mun ji wannan أولئك أصحاب النار آه، هم فيها اتخذوا.
خالدون ittakhadhu اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله wata aya ce muke ولهم ittakhadhu عذاب مهين istahawaza za mu je istahawaza alaihim shaitan استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون to kun ga Allah ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'a ranar da zai tada su Allah zai tada su gaba ɗaya zuwa gare shi su wane ne munafikai aiwa fa yahlifuna lahu su zo يوم kuma su ma يبعثهم الله جميعا فيحلفون له نعم.
كما يحلفون لكم na wa yahsabuna ويحسبون أنهم على شيء ala ألا إنهم هم الكاذبون mun karanta wannan ko ulaika ashabun nar hum fiha khalidun mun karanta wannan ko eh sune yan wuta wanda suke dawoma a cikin ta hal abadin abada kamar mai tambaya yayi tambaya yaushe ne su munafukan za a sa su wuta su dawwama a cikin ta sai Allah ya baka amsa kamun kai tambaye sai ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'a ranar da Allah zai tada su gaba daya zuwa gare shi fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum za su zo su dinga ma Allah rantsuwa kamar yadda yanzu kuma suke muku rantsuwa su wannan wanda annabi ya ce me yasa kuke yi da ni kuna zagi na ba rantsuwa ba suka yi ta yi to Allah ranar da zai tada su za su dinga rantsuwa su munafikai kamar yadda suke muku rantsuwa a yanzu su ba haka nan bane wa hasabuna annahum ala shay har suna zatan wai wannan rantsuwar da su su- uzuri ne babba sun kama suna da wani abu na daga na daga uzuri ala innahum humul kadibun Allah ya ce ku saurara ƙarya ce suke yi munafiki bai ji daɗin duniya ba ku saurara maƙaryata ne maƙaryata ne duniya da lahira bai ji daɗi ba munafici ba ya da kyawu a cikin al'umma wannan kenan sai Allah ya ce istahwaza alaihim تعب shaytan عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله na'am ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون istahwada alaihim shaitan ai shaitan ne yayi galaba a kansu fa ansahum dhikrullah ya mantar da su da ambatan Allah ulaika hizbu shaitan ai wannan su ne su ne jama'a ƙungiya ta shaitan munafukai su ne 'yan ɓangaren shaitan ka gani ala Allah ya ce ku saurara inna hizba shaitan kaga jama'an nan ta shaitan humul khasirun sune tababu tababu ne sun tabe duniya da lahira a nan gurin akwai hadisi na Abu Darda yake cewa qultu lahu fi qaryatin yace al-hakim ibn an an abi darda radiyallahu anhu daga abi darda radiyallahu anhu yace qala li abu darda aina maskanak al-hakim da shi da abu darda abu darda ya ce mini wai kai da muka gamu wata rana ya ce wai kai a ina ne ina ne garinku faƙultu lahu fi ƙaryatin duna hams ya ce a nan wata alƙarya nake nan kamun a kai garin hams hims aka ce mai hims wani gari ne faƙala abu darda sai abu darda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul na ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mamin talatatin babu mutum uku fi ƙaryatin a wata ƙauye wani karkara wala badawin ko wata ƙauye a wata karkara ko wata ƙauye la tuqamu fihim salatun ba a sallar jama'a su uku nan su ga musu dinga sallar jama'a illa wa qad istahwaza alaihim shaytan sai shaytan ya gallabe su sai shaytan ya gallabe su fa alaika bil jama'ati to na hore ka ina maka nasiha kada ka kuskura ka dinga yin sallah kai kadai ka dinga yin sallah tare da jama'a fa inna ma ya'kulu dhi'b alqasiya kura tana cinye dabbar da ta huce ta bar cikin cikin garke a wata ruwaya kuma min alganam alqasiya daga timkiya wadda ta ta share share guda anan menene zamu fahimta wannan hadisi Wani hadisi yana nuna mu ashe sirrin sirrin shaidan ya gallabi mutum barin sallar jama'a matuƙa baka sallah tare da jama'a to nan da nan shaidan zai gallabe ka sirrin na shaidan kai ya gallabe ka to ka dinga sallah tare da jama'a ko ku uku ne ko ku biyu ne ku dinga sallar jami'i a kowace ƙauye kuke a kowace karkara kuke ku gama ku raya masallacinku ku dinga sallar jama'a ballantana kuma kuna cikin gari wanda ke da kwai masallaci don me yasa ba za ka yi masallar jama'a kasuwanci ya ɗauke ma hankali wani aikinka ya ɗauke ma hankali wani sai ya zo daga kasuwa ya zo ya sarran eh me ake ce mishi jamu ya gama tun ne azawar la'asar magariba ya koma ya kwanta bum kuma sai gobe da safe to kaga wannan ai musiba ce zafin nema kawai shi wai sallan ma bai da lokacin da zai tsaya ya yi ta daga an yi kiran sallah kawai ka je ka yi sallah daga an yi kiran sallah kawai ka je ka yi sallah tare da jama'a wani fulla ya ce mini wata rana ko da yake a ni ba barbare fulla ne ya ce min dada mahalan sallah kawai muke yi na ce kenan a gida baka sallah a makka ne yau shi kawai sallah ake kawai ta ce to a gida kenan baka sallah gani yake daga an yi azahar la'asar magariba isha azahar la'asar magariba azahar ta kawai sallah muke ta yi kawai da wannan me yake nunawa kenan shi bai saba ba da ayi sallolin wannan a gida bai ya sallah kenan to Allah kyauta mana yau kuma fulani muka hau ba ba arawa ba wannan kenan kenan sirrin shedan ya gallabe ka shine barin sallar jama'a annabi yace kura in ta zo eh tumkiyar da ta ware tumke da ta ware daga cikin garke ita take kamawa daga kura in ta zo ragonyar da ta ware ita take kamawa ta bar garke amma in suna wuri guda tana nan tana kekewa ga la'alla mashiyayin ma ya zo da gaugawa to ka gani na'am baka san baraganya tambayi arawa sai Allah ya ce mene إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين na'am كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز sai Allah ya ce mana innal ladina yuhadduna Allah kaga wannan wanda suke saba al'amarin Allah wa rasulullah da shi da ma'aikin shi ulaika fil adallin to wa'annan sune makaskanta suna cikin kaskanci ranar kiyama saboda sun saba al'amarin Allah sun saba al'amarin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am sai كتب Allah ya ce الله kataballahu لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ku duba da kyau kataban lahu Allah ya wajabta ya rubuta ya tabbatar an ɗau doka magana ta ƙare Allah ya faɗi menene la'agalabanna ana wa rusuli نعم wallahi sai na yi rinjaye da ni da ma'aikana saboda haka kana bin addinin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da zaka samu na kunci kaka ka aka Allah ya ce sai ka yi rinjaye sai kun yi rinjaye Allah ya ce da ni da ma'aikana sai mun yi rinjaye ma'aika sun ida sako babu wanda suka yi saura sai wanda suka yi ilimi suke watsa ilimin Allah ya ce sai kun yi rinjaye kai dai ci gaba da abin da kake yi ka ci gaba da awa duk irin kuntata makin da aka yi yana daga cikin addu'a yana daga cikin abubuwan da Allah tuni ya faɗi kamar addu'a wanda aka zalunta kamar sai na yi rinjaye tun an ba ku labari an ba ku albishir addu'a wanda aka zalunta Allah sai da ya rantsuwa ita ma yace wa izzati wa jalali ina rantsuwa ta da izzata da buwayata la ansurannaki walau ba'da hin sai na baki nasara ko da bayan wani wani lokaci ne kaga kawai ka sa a ranka haka ne haka ne sai Allah ya bata nasara ka cuci mutum ka zalunce shi yace maka Allah ya isa kace ka kyale shi to Allah fa ya isa Allah da ya barka da shi ya isa wannan haka ne Allah ya yi rantsuwa ya ce su ba galaban na ana wa rusuli sai na yi rinjaye da ni da ma'aikana inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne mabuwayi babu abun da yake yake iya buwaye shi na'am la tajid لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله na'am ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه na'am وادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
na'am رضي الله عنهم ورضوا عنه ulaika أولئك حزب الله Allahu akbar ألا إن حزب الله هم المفلحون
wannan ayat tana karantar da halin masu imani in dai kana cikin wannan halin to shi kenan lalle kai imani ya tabbata a tare da kai in baka ciki to kuma sai ka san inda tama inda dare ya maka saboda daman ka san mutane ka so uku ne da kahurai wanda kwata-kwata ba sa ba ba su yi ba imani da masu imani musulmi wanda kwata-kwata sun yi imani a tsaka da wasuwa a tsaka da munafukai musabtabina baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i su kuma idan ba su tuba ba har suka mutu a manahuci wuta suke cikin halidina fiha haka Allah ya gaya mana to Allah ya ce la tajidu qauman da dai ba za ka samu mutane ba yuminuna billahi wal yawmil akhir wanda sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira yuwaduna man hadallah su dinga nuna soyayya suna son wanda ya ƙi dokokin Allah wa rasula da Allah da ma'aikin shi to ba a tsaya ba daga nan sai a ƙara fayyace maka wannan sun ƙi dokokin Allah sun ƙi dokokin annabi ba su son Allah ba su son annabi ta yaya ta yaya za ka yi soyayya da su ta yaya za ka ƙulla alaƙa mai kyau da su ta yaya za ka dinga nuna musu soyayya ta ƙarshe Allah ya ce da ɗai mutane masu imani fi su wannan sai aka ce ma walau kanu aba'ahu sai aka faro daga sama Allah ya ce ko da uwayensu ne ɗaya abuna ahum ko da ɗiyansu ne au ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne au ashiratahum ko da dangane danganansu ne dangane na wajen uba da dangane na wajen uwa ko da su ne in dai suka ƙi Allah suka ƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma ba kai ba su alaƙar da ke tsakaninku da kowane ne shi biyayya ga Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam ko da wa'annan wanda aka zana suka ki Allah suka ki manzan Allah to Allah ya ce kai ba kai ba su ba kai ba su ita ce mu shine imani na gaskiya ka gani Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman wanda wannan abun ya shiga cikin zukatansu ya zauna to su ne Allah ya wajabta imani a cikin zuciyarsu an rubuta su masu imani ne wa ayyadahum bi ruhin minhu yake karfafa su daga da ƙarfi daga wurin shi wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yake zai sanya su cikin aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta kuma ha khalidina fiha wanda suna cikin wannan aljanna suna dawoma a cikin ta hal abadin abada radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su sun yarda da shi Allah ya yarda da aikin su su ko sun yarda da ladan da ya ba su ita ce aljanna ridwanullah sai Allah ya ce ulaika hizbullah wa'annan su ne jama'al Allah su ne ɗan wajen Allah ala ku saurara inna hizbullahi humul muflihun su jama'a na wajen Allah su ne masu samun babban rabo a kalmar larabci babu kalma wadda ta yi babban a babban rabo wanda za a wani kamar falah sai Allah ya ce mufulihun su ne masu samun babban rabo kaga a lokacin da Allah zai ce mumunai sun samu babban rabo sai ɗauki wannan kalmai sai ce kad aflahal mu'minu kuma kalmar da aljanna ce ta faɗi ha'ilau aljanna lokacin da Allah ya kamba mata ya zayyana ta ya zuba mata kayan alatu ya zuba mata komi na jin daɗi Allah ya ce mata in taki yi magana kun san abin da ta ce ta ta yi kad aflahal mu'min mumunai wanda za su shiga nan guri na kai sun samu babban rabo to a nan gurin me ake so a gaya mana kai dai a zuciyarka ka rike wannan shine gangaram kin imanin wannan shine a zuciyarka to kuma sauran mutanen wanda aka zano tun daga iyayen naka har duka gaba daya to za ka bar su ne haka nan shikenan ka bar su a nan fiƙihun maganar yake abu na farko in uwaye ne za ka musu biyayya biyayya wanda musulunci ya umarce ka da ita musulunci ya umarce ka yi ma iyayenka biyayya ko da ba musulmi ba ne kuma kama makwabtanka da ‘yan uwanka biyayya daidai ba ta taka dokokin musulunci ba amma wajen aƙida wajen nuna soyayya don shi kahuriwa kahuri ne abin yana cikin zuciya shi ko ma ya ne so yake tozartar da kai ya tozartar da addininka kai ba anan ba ma ka duba a cikin suratul tauba Allah sai da ya zano abubuwa guda takwas wanda abubuwan nan su suke allakuwa ga mutum sa hada shi bin Allah sai Allah ya hudo maka su karara to ya ce maka wannan abun in ka su kuskura su hana ka daga biyayye shi kuma idan halkaki biyayye shi saboda wannan abun to ka tozarta ka lalace Allah ya ce ƙul in kana aba'ukum ga ya musu in kana aba'ukum nawa ɗaya kenan in iya uwayenku suka zamanto wa abna'akum da iyanku biyu kenan wa ikhwanakum da ƴan uwanku uku kenan wa azwajikum da matanku kun ga duk abubuwan da suke shagalar da mutum ko nawa kenan hudu wa ashiratukum Allah ya ce da dangananku dangane na wajen uwa ko dangane na wajen uba nawa Allah ya ce kuma wa amwalun iftaraftumuha da dukiyarku kudinku wanda dukiya Allah ya ba ku ana fataka kuma ha wa tijaratan tahshawna kasadaha da wata gagarumar kasuwa wanda kuna tsoro ta tabalbalce ba ka da lokacin yin sallah saboda kasuwar tana ciki ana cikin aikin wa masakin tardaunaha da gidaje kwantsama kwantsama da ka gina guda nawa kenan kun ga guda takwas sai Allah ya ce wannan abun in suka kasance a habbu ilaikum minallahi wa rasuli wannan abun su kasance su suka yi soyuwa gare ku da Allah da ma'aikin shi wa jihadin fi sabili da kokari akan tahiyar da aikin Allah kokari akan ahuta jihadi ahuta a karantar da al'umma a kauye kauye karkara karkara in wannan ne Allah ya ce to fatarabbasu ku zamna ku yi zamna ku zamna a haka nan wannan abubuwan su suka shagalce ku ko to ku zamna hatta ya ati Allahu bi amri har lokacin da Allah zai kawo al'amarin shi ita ce ku shirya ba ku shirya ba kwaram ka tahi randevu yawmal qiyama baka shirya ba ka mutu yace wallahu la yahdil qaumal fasiqin Allah baya shiryar da fasikan mutane wannan abubuwan guda takwas da aka jera a nan cikin suratul tauba ana nin kada kuskura wannan abun guda takwas su shagalar da kai su shagalar da kai kasuwa ana tijara wadda take ita ce wani aboki na wata yake gaya mini a yamai nan da shekara ta kai shekara biyar ko shidda haka su 'yan kasuwa ne ana cikin kasuwa an kawo su motoci za a hudda su 'yan transit ne za a hudda su daga daga daga daga duwan mota guda uku sai da suka wuni har sallan magariba shi transitor ɗin yake gaya mini sai da suka wuni har sallan magariba da kyar sun hudda mota biyu saura guda ku duba yadda kasuwar ta rikice musu kawai su ba ruwansu da ibada shi kuma da ya musulunta yake faɗi mana da ya musulunta za a ce mana saboda kasuwar lokacin ta ɗauke mai hankali ya ce aka yi kiran sallah sai ga an rurrufe biro aka zo za a yi sallah su ma suka je da shi da mai kayan alhajin aka yi alwala aka zo aka shiga sahu ya ce wallahi na riga ya zawa na kabbara da ya zo ya kabbara da aka jima sai ta yi mini wai ya zame da gudai da bakin shi yake gaya mini wannan magana ya ce wai ya za a yi da gudan mota wannan sai shi kuma ya ce mai bari mu yi da sallah ya ce ba su san sun yi magana wannan ba sai bayan kwana guda ma ku duba yadda kasuwar ta rude su babu ruwansu da ibada amma daga baya ya daidaita ibadar shi alhamdulillahi rabbil alamin ya daidaita ibadar shi gurube inda ya rudi to kasuwa sai ta ruda mutum babu ruwanka kai in kana kowa shagonka lokacin sallah yana yi rihe arzikin Allah yake badawa in dai naka ne Allah sai ya kama ka shi je ka ka biya haƙƙin Allah ka je cikin jama'a ku yi sallah kuma ka yi dukkan wannan abubuwan guda takwas da Allah subhanahu wataala ya zana to ka tabbata babu irin misalin da bamu gani ba babu irin misalin da bamu gani ba a rayuwa wanda suka allaku da wannan wallahi ba su sha ba akwai wani karatu mu wanda muka shayi a nan gurin sunan shi jingina ga babban rungu bar ta hudda yunwa ko tana huddawa mutum ne yana jin yunwa ya zo ya jingini da babban rungu cike da abinci ya ji shi kenan to misali kala kala kala kala annabi nuhu dan annabi nuhu shi yake baban shi ba akan wannan bane ba yake zai tsira Allah ya halakar da dan nashi dan annabi nuhu Allah ya halakar da shi aka bar annabi nuhu da dangantaka na da da uba tana amfani da dan annabi nuhu dangantaka shi da annabin Allah farkon ma'aiki da ta mishi amfani Allah ya umarci sama ta dinga zubo ruwa ƙasa tana zubo tana kundo ruwa sai ga ɗan shi annabi nuhu banci yayi jirgin ruwa iya ta sa mutanen da za su tsira sai ga ɗan shi yace ya budayyar kan ma'ana wala takun wala takun mal kafirin yace ɗana zo zo zo mu shiga maza kakka zama to daga cikin wannan kafiran ya ce ƙala ya abati ƙala ya sa'awi ila jabali ya asibu min alma ya ce mishi mi kuma ƙala la asima al-yawma min amri llahi illa barrahin na'am وحال بينهما الموج فكان من المغرقين dan annabi nuhu wa kana min al-mughraqin ya zama to daga cikin wanda aka turmiyar da su iya faɗa annabi Nuhu ba faɗa ba yana kiran ɗan shi zo ka hau ya ce a baba zan ta in ƙahe a bisa dutse sai wata ƙatuwa kuma ta gitta tsakaninsu aka raba su shi kenan ya durmiya inda alaƙa ta miji da mata tana amfani ku duba mata annabi Lut tana ƙalƙashin bawan Allah annabin Allah amma ina ta hallaka ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط na'am كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
Allah ya buga mu misali mata annabi Nuhu da mata annabi Lut suna ƙalƙashin bayin mu managarta insha Allah annabawan Allah ne mazajen su suka ha'ince su amma wannan wallahi buniya an huma min Allah shay'a bai musu ba amfanin komi azaza su cikin wuta a turmiyar da su to kaga inda dangantaka wannan tsakanin miji da mata tana yi da wannan da ta mata amfani dangantaka tsakanin ɗa da uba inda za ta tserar da kai kai ɓangaren ɓangaren ɗan yanzu kuma ɗan ya zamanto na kirki uban kuma ya zamanto yana bin eh, yana bin shirka da zai iya tserar da shi ai da annabi ibrahim ya tserar da baban shi azara ya ce ya abati la ta abudu shaitan ya baba kada ka bauta ma shaitan kada ka dinga kaza inni akhafu ayyama sakal azab يا أبت إن إني سورة أخاف عذاب أن تسلك.
يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Ya baba, ina tsoro Ar-Rahman ya azabtar da kai ka zabanto abokin shedan a cikin wuta. Ya mai wa'azi, ya mai wa'azi. Wanda ya kalle ta a rage bon an ta
قال Allah ya راغبنا قال أراغب Ibrahim.
آلهتي يا قال أراغب أنت عن An alihati ya Ibrahim.
آلهتي يا Yanzu Ibrahim kai kenan ba ka son wannan iyayen gidan wannan kuma kan kenan kai ka ki su ko to za mu jace ka mu kashe ka. Ina uba ya mutu a kafirce ɗan shi kuma annabin Allah. a gurguje kenan duk wani misali da zaka gama na alaka baya iya ma amfanin komi sai ka bi Allah sai ka bi Allah saboda haka ka bi Allah kakkaira da kowa kakkaira da komi ka yarda da aikinka domin da kowannan da komin nan akwai ranar da zai gudu fintin kau ya tsere ya barka babu wanda zai tsaya maka sai aikinka abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana nan muka zo ƙarshe wannan sura mai tarin albarka goban Allah ya raya mu za mu shiga sabuwar sura sura madaniya ita ma suratul hashar insha Allah rabbal alamin ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka da iyawa ka da kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah a cikin wannan dare na Ramadan Allah ka diyauta wuyayen mu daga shiga wuta ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah wanda ba su da lafiya ka ba su lafiya masu neman armi a cikin mu ko kuma masu sauraron mu Allah ka ba su daidai su ya Allah masu neman jari ka ba su na halak ya Allah masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasar musulmi gabaki daya bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين